عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دا أكو قوتا جماد الأولى hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da shida ne ko ko bakwai bakwai ga watan daya miladiya dubu biyu da ashirin da daya Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ma za ba da maut wanda yau za mu yi darasi na ashirin da ɗaya kenan ko shahadatu fakhrin wa lahmin wa izamil mar'i ko shahadatu fakhri wa lahmi wa izamil mar'i ala nafsihi wato wannan babban karatu ne za mu gani kuma ciki akan cewa ranar kiyama cinya da naman jikin mutum da ƙasusuwansa za su yi masa shaida akan abin da ya aikata cinya alfaq walah naman mutum wa izam da ƙasusuwa za su yi shaida na izamul mar'i kenan duka waɗannan shahadatu fakhri wa lahmi wa izamil mar'i ala nafsihi duka waɗannan wato cinya da nama da kashi da na mutum za su ba da shaida su yi ma mutum shaida a kan shi shi mutum ɗin abin da ya aikata Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya tsare mu an abi hurairah radiyallahu an qala qala rasulullah sallallahu qalu qala ko qalu ya rasulullah wato an abi hurairah radiyallahu anhu qala qalu ya rasulullah shi abu huraira yake ba mu labari cewa su kuma sahabbai sun ce ya rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah shin za mu ga ubangijin mu ranar tashin alkiyama da ranar tashin alkiyama yayi za mu ga Allah tabaraka wa ta'ala qala hal tubaruna ay fi ru'yati ash-shamsi fi adh-dhahirati laysat fiha laysat fi sahaba yace shin kuna tutuwa a tukutun kudi juna misali gogoriyo ana fama ai wahala kuna shan wata wahala ko ku samu wata damuwa fi ru'yati shamsi fi zahira a lokacin ganin rana sadda ta take idan rana ta fara zama sai sauki zafin nan kuma babu wani girgije a ranan kuna samun wahala wajen ganin ta ai kaga amsa ita ce a qalu la suka ce a kowa na ganin ta tangaram قال فهل تدارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس فيه سحابة كنا شن وعلا في توريرين يا كو كساموني شنكوسو كو مسفي كساموني دعوة wajen ganin wata a lokacin da yake daidai goma sha uku ko sha hudu ko sha biyar shine da ratul badari sadda ya fi haske kuna samun wahala wajen ganin sa bayan kuma ranar ba girgije gari tangaran qalu la suka ce a kuma sun an sun yi tambaya su ma an tambaye su saboda wannan tambaya ta takriri a tabbatar masu da abin da suke son neman nan su san shi sosai qalu ay qala fa wallazi nafsi bi yadihi to ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa la tudaruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima yace to ba za ku tutu wajen ganin ubangijin ku ranar tashin alkiyama sai dai in yadda za ku tutu wajen ganin ɗaya daga cikin waɗannan in dai har za ku samu matsatsi ko damuwa wajen ganin rana ba girgije ko kuma ku samu wahala wajen ganin farin wata ba girgije to za ku samu wahala wajen ganin Allah tabaraka wa ta'ala kaga ko babu ko to tunda wannan babu wancan ma babu ai ba nan jiga ke saka ba kamar yadda suke cewa qala sai ya ci gaba da ba su labari kenan yace fayal ko fayal fil ab fayaqul sai ya hadu da bawa a wannan ranar sai Allah ya ce masa ai kul kul din nan kaman fulani shine kul a ta can ƙasa za ku gani ina yake nan ba ta nawa nan ba ta hudu ai kul ma'ana hu ya kula ya wani larabawa suka yi haka in suka ga dama su ce ya kula ko su ce kul ya kul wani kenan ya kula an taƙaita kalman kenan saboda saurin magana ko don ana so a tsinkaye abin da ake so a samu nan take saboda haka sai a kul Allah ne zai mabawa haka tun da za ku ganshi kowa zai ganshi to in an ganshi zai tambayi bawa ya ce mabawa sa jawa ne alam akrimu akrimuka wa usawwadaka wa usawwadaka wa minakati wa usawwadaka wa uzawwujaka wa asawwaka wa usakhkhir laka al-khayla wal-ibl wa adarta tar'atu wa tarma fa yaqulu bala sai Allah ya tambayi bawa a wannan lokacin ya ce ya bawa na ban girmama ka ba ban darajar ta ka ba ban baka abubuwa na daraja ba ban sa ka ka shugabanci al'umma ba ka zama jagora ka zama kai ne wani har aka baka matsayi kai da aka yi ka baka da riga baka da wando baka da komi baka da ilimi baka da baka san komi ba sannan lokaci yana yi ka girma aka baka wayo ka san ma'an darajar taka sannan har an saka ka zama shugaba sannan aka aurar da kai aka baka zuriya ka aura sannan aka hore ma abubuwa aka baka abun hawa a wancan lokacin ana kwatantawa da wanda ake zamani da su aka baka raƙuma aka baka dawakai na hawa yanzu sai dai mu kwatanta da motoci da abubuwa da aka ba mutum sannan bayan haka nan sannan na kyale ka kuma kana shugabantar mutane ko ina kai ne kana shugabanta wancan shugaban wada duk ma'anar su su gaban nan na mutane ne shugabora na ba ka wancan na ba ka wancan ka koma ma kai ne shugaba na gaba da ta yi kan kasa ka ce ra'asul qawm ayyar asuhum ri'asatan idza sara ra'isuhum wa muqaddimuhum ya zama shine wanda ake gabatarwa ko ina watar ba sannan bayan haka nan kuma aka baka abubuwa irin wanda za ka yi walwala da su can da cikin ƙasa ya ce tarba ai talfuzul mirba wurare ne allati kanan mulukul jahiliya ta kudu min al-ghanima wa hiya rubuha ay yuqalu rabatuhum ay akhadtu rubu amwalihim nan da aka ce wa tarba ma'anansa yana da duk inda aka je aka yi yaki ko aka yi wani abu sai za ka masa rubutu a wancan lokacin ko kuma saboda yana shugaba in wani suka je suka samu dukiyar da suka tara sai a bashi ɗaya bisa hudu aka ce wannan amma a jahiliya ne ta musulunci ba rubuyi ba ne kuma fi ne saboda aka wancan lokacin aka ce masa sarba saboda an ba mutum dama a kawo dukiya ta can a kawo kamar yadda yadda ake cewa da a kawo jangali ko a kawo wane ne a jihar tattu masu shanu masu waye su su kawo sarki yana zaune in sun yi noma su ɗauko su kawo mai kuma gidan shi dole a kawo wannan to kamar da haka ake yi a jahiliya a kawo ma ba an baka wannan matsayin ba na komi kai a yadda kake so a can fa yaqulu bala yace haka ne ya Allah an yi mana qala fa yaqulu azananta ko annaka mulaqiya afa afa zananta annaka mulaqiya to kai tsammanin da za mu samu hadu kana tsammanin za mu hadu kuwa kai zaton za mu hadu yau irin wannan haduwa ويقول لا سيسعى ويقول فإني أنساك كما نسيتني فكسر الله محببك ويوني ما نامن تادك كمين لك من تادك فأولي أبن لا تسامو إلا شاكتو ماذا ثاني abin yana ba ka tsoro da yawa har kai a nan a daure a gane sai kuma mu zo mu ci maganin ya zamu eh kai sun je ma karatun da ya mace ka har yanzu bai suke ka kuma ga ana ƙara wani ya mace zafi da mai ko ta Allah ya ba mu mutsa to da aka duk za a gama lissafo mai waɗannan ni'imomi a gama lissafo mai waɗannan ni'imomi ɗaya bayan ɗaya sannan sai a ce to ka yi tsammanin za ka haɗu da ni ko ko ka tabbata kai din nan za ka haɗu da ni da kaga zai ce a'a فيقول لا يسعى فيقول فإني أنساك كما نسيتني سوني ما زمن تعرف كما يدك من تعرف ثم يلقي الثاني صلى أحد النبي كما فيقول أي قل فيما تنبيه ألم أكرمك وأزودك وأزودك وأسخر لك الخيل والإبل كما وانت و وأذرك تبعث وتربع دون نفس معناني فيقول بلى أي ربي في حكني يا الله فيقول أفظننت أنك ملاقية كأي زمان ذاك عبد لكي فيقول لا شما يتعاء فيقول فإني أنساك كما نسيتني توني زي كالي فكما كما إن ذاك كالي كما إن ذاك كالي ni ma na kale to na manta da kai kuma yadda ka manta da kuma ya rufe salih sannan ya haɗu da na uku fa ya ƙolo lahu misla zalika shi ma a tambaye shi kamar irin wanda to shi wannan ya bambanta ga na farko ga na biyu ga amsa da aka ba su wannan na uku shi ma bayan an gama mai wannan tambayar fa ya ƙolo ya rabbi amantu bika kun ga na shi ya bambanta ko ya Allah na yi imani da kai wa bi kitabika na yadda da littafinka da ka aiko wa bi rusulika na yadda da manzanninka da ka turo wa sallaitu Allah na yi sallah saboda na yi imani wa sumtu na yi azumi wa tasaddaqtu kuma na yi sadaka wa yusni bi khairin mastata zai taya ban kai ya faɗa alkhairi da kiya kabiya wa zai tabbata yace nayi kaza nayi kaza fa yaqulu ha huna idan ya ce to yonan wajen ha huna idan ai kif huna hatta tashhada alayka jawarihuka to tsaya zo nan kai yanzu ka mala Allah bi kafta da mu bayan ya gama fadin waɗannan abubuwan yace shi yayi kaza shine na uku ko yayi imani yayi imani da littattafai yayi imani da manzanni yayi sallah ya yi azumi ya yi sadaka zai faɗa ayyukan alkhairi da yawa wa yusni bi khairin mastata zai faɗa alkhairi da yawa yanda ya faɗin waɗannan wa yaqulu sai a ce mashi ha kuna idan to kai zo nan to kai ka ho nan yanzu kai da kai za a yi magana amma ba duk da haka wani aikin ne za a yi ثم يقال له سيأتي مسا الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه سيأتيته كافدي كاتي كاي كذا كاي كذا to za mu turo wanda zai ma shaida daga wurin cewa da gaske kai wa yatafakkaru fi nafsihi man alladhi yashhadu alayya sai mutum ya tunani da kansa ya ce wane ne wannan zai zo ya shaida a kaina wanda ya sani sosai wanda zai ba da shaida a kaina fiye da yadda na sani فيقسم على فيه sai a ce baki ya shuru yanzu ba kulla bakin sa kare kara magana sai a ce ga kofin sa su tabbatar da waɗannan abubuwan da ya faɗi daga sani yayi wa yuqalu li fakhrihi wa lahmihi wa idamihi anan ne sai a ce macinyarsa da naman jikinsa da kashin jikinsa a ce in tsofe yi magana ko ku yi magana fa tanfiqu fakhruhu ولحمه وعظامه بعمله daga nan ne sai cinyarsa da naman jikinsa da ƙashin jikinsa sai su aiki su ba da labarin aikin da ya aikata cinya ta ce kaza kaza kaza kaza in an yi mara kyau da ita tsafar ce kusa da ita aka yi kaza naman jiki ya magana ya ce shi da shi aka yi kaza haka nan ƙashin jiki shi ma ya magana وذلك ليغفر من نفسه wannan wai saboda a bashi uzuri a ce to shi kenan ya samu wani hanzari dan kada ma ya ce ba shi ya masa wani abu ko wa zalika al munafiq a ce wannan munafiki ne shine za a yi ma wannan da ya yi ayyuka tare da musulmi a ce ba da gaske ke ba wa zalika alladhi yaskhatu Allah alayhi wannan shine wanda Allah zai fushi da shi tunda an kulle baki yanzu gabobi sun ba da shaida tunda in da baki ne ya saba da kariya baki ya saba da faɗin ba daidai ba to yau an kulle baki saboda a ɗebe mutum uzuri gaba daya ya zama kuma ya gamsu da uzurin tunda ba wani ya mai in wani ne mai shaida ai zai ce bai gamsu da shaidan ba to amma jikinsa da kanshi ne zai ba da shaida Allah ka tsare mu an anas radiyallahu anhu qala kunna inda rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa barika ana zai ce wata rana suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah yayi dariya da suka ga manzon Allah ya yi dariya sai ya ce hal tadruna mimma adha ko kun san me yasa ne dariya na ce ga sallallahu alaihi wasallam yace ko kun san me yasa ne dariya qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam sai muka ce Allah da manzon sa su suka tafi ba sa abin da kai madariya ba qala min muhasabati al-abd rabbahu wato ina magana na yi dariya ne saboda maganan da Allah ya yi da bawansa wani bawa ne ya yi magana da Allah tabaraka wa ta'ala ya koli ya rabbi alam tujirni min zulmi ya Allah ba ka kare ni daga zalunci ba kuma ka ce ba a yi kada a yi zalunci qala yaqulu bala Allah ya ce qala fa yaqulu fa inni la ajizu ala nafsi illa shahidan minni ya ce to ni yau ban yadda wani ne mai shaida ba sai dai mai shaida daga jikina ina ba ta kun gane alazani ya ce shi bai yadda wani ne mai shaida ba sai dai mai shaida daga jikinsa shi yake so ya maka shaida saboda haka yanzu yana neman jikinsa ya maka shaida da kanshi bai so wani daga waje ya zo ya ce zai masa shaida ina fata an gane to da haka yanzu ya ra'a sai a samu samu editin ya masa ya ce kala wa ya kulu kafa bi nafsika al-yawma alayka shahidan ya ce yau ya isa kawai kai makan ka shaidan ba jikin ka din a samu masu shaidan yayi wa bil kirami katibina shuhudan kuma sannan da waɗannan masu karamcin nan masu rubutu su ma sun isa su zama shaida kai kai mutum ka shaida kuma dama ga mala'iku da za su shaida qala fa yuhtamu ala fihi sai a kulla bakin sa daga nan sai a doda baki bakin sa bakin sa wani ƙara buduwa ya magana ba kun dai san na san kowa zai iya hararowa can ba wai sai an nemo takunkumi an kaura bakin ba ko kawai in dai an ce baki kada ya magana kawai ba zai magana ba duk komi na Allah yana gudana ne bainal kafi wan nun haka ne ko shine dan muka yi ta magana duk da za mu gane wannan da mun huta cewa komai yana gudana bainal kafi wan nun kace idan ka zo kana roƙon wani kana ta fama ka wahalar da kanka kan shi ka je gobe ka dawo ka je kai ta fadarci to miskini ne dan miskini kake roƙo shi ma da babu baban shi ma da babu kowa kun ya zo duniya ba wanda ya zo da wani kana roƙon marashi dan marashi saboda haka miskinin ibnu miskinin ne ka je ka roƙi wanda al'amarin sa yake bainal kafi wan nun wanda kawai innama idza arada shay'an yaqulu lahu kawai kun fayakun shikenan ka huta to wannan shine saboda haka yanzu za a kulle baki sai a kulle masa baki a ce to shikenan fa fihi wa yuqalu li arkanihi sai a ce magabobin sa sune arkana sai a ce magabobin sa ku yi magana yan sai ku yi magana wasan sai ku ya amali sai gabobin sa ta magana akan ayyukan da ya aikata saboda haka thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam sannan sai a tsaya kuma a daina magana a shiru qala fa yaqulu budan lakunna wa suqan fa an kunna kuntu nadi sai ya ce magabobin bayan an dan yi shiru bayan sun gama ba da shaida yana ta mamaki wato gabobin nan su da kansu za su bada mamaki su rika faɗin shaida mummuna akan jikin nan daga nan sai ya magana shi kuma sai ya ce budan lakum na kai kuka Allah wajaran ku Allah ya nesa da ku ni sa tsakanina da ku har abada fa an kunna kun kuntu nabil ai duk ku ne nake kare mawa ko san duniya ku ne nayi dan ku ji dadi yanzu ma nan da nake so in kare kana shiga wuta ku nake kare mawa kuma ku kunya tani kai kuka yanzu Allah ya wajaran ku ni da ku abada kuma san kamar da Qur'ani ya nuna kun ga zai tambaye su ne ma wani ne sai lima shahidu alaina dan me za ku yi da akan mu qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay Allah wanda yake magana da komai yasa komai yayi magana shi yasa mun ma mu magana wa huwa khalaqakum awwala marwa wa ilayhi turja'un shi ne wanda ya halitta ku tun farko kuma wurin shi za a koma gaba da bayan yiwa samu mu ba mu ki to da aka amma mu murni an ce mai magana ko dole mai magana ya ta toko to da aka mutum sai ya kallon abin da zai daga gobin nan domin dai yau mata ta ga zuwa wannan ne ne amina ne ma aya naktumu ala absarihim ko أقوالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ranar da za a kulla baki gaba abu hawa hutu magana wa tukallimuna aydihim hannuwa su magana wa arjulihim da kafafun bima kanu yaksibu saboda haka sai zo ni suka aikata ni mutum ya aikata kafa ta ce da ita aka je wuri kaza rana kaza ga watan kaza kuma ma da in da sande na san cin sabai wasu ma ga da wannan baballewa sun gane to ai babu aula yanzu mu gane da ma ATM din kama da za ka saka je ka cire abu kawai a rika da labari yanzu ka je cikin gari telephone booth mai namba wuri kaza kaza ka cire kuɗi ko ka sa to ai ana ba da labarin ne kamar yadda ka san hannun nan shi ya dauki ATM din ya danna shi aka danna kafar ka taka ta je wurin to kuma za ba ka labari yanzu ka zo wuri kaza ka sa ATM a layi kaza a wuri kaza ka cire kuɗi ko ka ɗiba ko ka sa haka ne wani ma ya turo ma daga wani wuri a gaya wa yanzu wani daga wuri kaza shi ma ya sanyo kuɗi ga shi ga kana nan tun da dan adam zai Allah ya ba shi wannan ilimin har da zai waɗannan abin su da labari min babu aula Allah tabaraka wa ta'ala ya sa jikin mutum ya ba da bayanin wannan abu ranar tashi alkiyama kuma da ma ga cikin wani magana wa kullu insanin alzannahu ta'irahu fi 'unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا أرجع عندما كوني عافتا mutum kowa da nashi a wuyan shi ya ba da labarin gashi nan a buɗe iyakar kallonka bayani ne ko kwace da abin da mutum ya aikata to da ga mutum ya karanta da kanshi ya kira kitabaka ai kaba bi nau'i ka ne ka wannan ka karanta littafin ka kai da kanka ka aika ka kai makan kai shi tsari ka gane matsayinka ka gane ka gane mani da za ka yi ma ya tabi da nafsi wanda ya shiryu ko ya shiryu ne dan kai dan kana neman shiriya kai ta roƙo Allah tabaraka wa ta'ala shiriya laila da hara shi za ka ce kullum mu ta roƙo Allah cikin sujada Allahumma firli warhamni wa hadi wannan Allahumma firli warhamni wahdi wa afini warzuqni wa nurin warfa'ni ma wajbirni to akwai a wasu wuraren ma wajen abu shida ka fadi a sujada ka ga dama a tsakanin sujada ka fadi an zo kafin ka koma wata ka fadi kullum a sallah ka zo ka ce injina siratal mustaqim kullum ka kuma ne dawa aka ce wasu sun ce to ai shiriya mun ga ma kan shiriya ce na ai shiriyan nan ba ka gane ta ta sai ka mutu saboda ka kullum sai kai ta roƙo Allah ya shiryar da kai in ma ka shiryun to kana roƙon sabati da istiqama ila da mai ba ka yanzu nan wani abu zai gitta yanzu nan sai ka shawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba faɗin wani hadisi mai ban tsoro yace akan zo mutum ya wayi gari yana mumini ya yammaci yana kafir akan zo mutum ya yammaci yana kafir ya wayi gari ya mumini wani kuma wurin aka ce mutane kullun nasu ya gudu mutane sukan yi sammako wato wa mubiqu nafsu aw mubiqu haliku abun nan ba fa menene ba hadisi ko kullun nasu ya gudu sai ne fa bai'u nafsuhu fa mubiquha fa umutiquha yawwa barakallahu fikum kullu rayyakan mutun yakan yi sammako ya yi ya sai da kansa akwai wanda zai halaka kansa ko wanda zai farko kansa wani ya kwana halakacce sai ya farko kansa ya wani mu'mini wani ya kwana mu'mini sai kuma ya zai zai shiga cikin shagwalgwalo ya mutu yana kafin in ba ya sa ya mutu ya mutu yana kafin abin yana da ban tsoro matuƙa wadaka kullum mun tsaro ba Allah tabaraka wa ta'ala as-sadaqi kai addu'a ka ce Allahumma ya musarrif al-qulub Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana 'ala al-iman Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qulubana 'ala ta'a mutum sauraka mutum kullum ya ce wannan addu'a abinda mai wannan ya mana wasiya kenan mai ala ayi halin da mutum kuma da ba sai kullum shi abin da yake magana na karshen nan mutum ya rike wannan nan addu'a sannan kullum mutum ya rike roƙon wasu bukati ma sannan mutum ya rike roƙon taubatan nasuhatan qabla al-maut wannan yana daga cikin manyan abin da mutum zai rika ta sabati da istiqama sannan husnul khatima sannan taubatan nasuhatan qabla al-maut Allah ya azurta wa mutum da tuba ta gaskiya kafin mutuwa da so in yayi tuba mai kyau an karba sai mutum ya mutu shikenan ya fito ko da aka wannan shi ne to kusan muna maganar abubuwan da za su faru ne a wurin suna da yawa kuma gudurowa ake yi kaɗan kaɗan sai dai mai sai fada da sai ɗauki wasu littattafan masu faɗi yanzu nan ba ta hudu ne sai shafa'a wa gairiha ceto da wani ceto wasu in suna so su ma mutane rashin adalci sai su ce an ce babu ceto kwata-kwata ko ba ceto ne babu ba tabbas akwai ceto Allah tabaraka wa ta'ala zai ceci bayan sa ya ga dama da kai zai ba annabawa ceto zai ba mala'iku ceto zai ba salihan bayi ceto zai ba mutane iyaye ne ko yaya zai ba su ceto har da ma in an je aljanna daga musu wallazina amanu wa tabi'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum وما علمناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين عذاب على ceto zuri'a ana samun ceto a samu na kirki a gidanku ta dalilin shi ana iya ceton ku ko kai ne ko wani ka ne ana samun ceto amma abin da ake so a gane cikin maganar ceto shine abu guda biyu muhimmai shi ceton nan wato farko mai ba da ceton sannan wanda za a ba ceton sannan wanda za a ceta Allah tabaraka wa ta'ala shine mai bada ceto babu wani wanda yake da haƙƙin ceto sai Allah tabaraka wa ta'ala shi ke bada haƙƙin wani ya ceci wani to za a samu wanda za a ba ceton annabi ne shi ko mala'ika ne shi to Allah ne zai ba shi ceton ya ce kaiwa ne an baka ceto to sannan na uku kuma wanda za a ceta din Allah shi ke ba da ceto to shi zai zaɓi kuma wanda ya so ya ba ceton sannan kuma shi zai zaɓi wanda za a ceton ya fito dan an ba mutum ceto ba shi ne yake da ikon da zai zaɓi waɗanda yake so ba kuma in an ba su ceton cewa za a yi ceci suwana da suwana da suwana an baka ceton su cece su ya fito wannan dole sai kun akwai littafin da aka rubuta sunan shi a shafa'a din aka yi magana wa hakikatu ko da aka tsaya karanta ceto a tauhidi wannan dole bangaren tauhidi akwai ceto akwai wa zai ba da ceto Allah tabaraka wa ta'ala zai ba da ceto ya ba wanda ya ga dama ceton sannan kuma ya zabo wanda yake so kuma a ceton ba kai ne mai zabo mai ceton ba gashi nan qala Allah ta'ala man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi babu wanda zai yi ceto a wurin Allah sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala wane ne babu wanda zai yi ceto a wurin Allah sai da izinin sa wa qala subhanahu yawma idhin la tanfa'u shafa'a ranan kiyama ceto ba zai yi amfani ba duk wani wanda kake so ka ceta ba zai yi ba illa man azna lahu rahman sai wanda Allah ya ba izini ya ce kai wane cetuwa ne wa radiya lahu qawlan sannan kuma ya yarda da shi ga magana ce wani yi ma wani yi magana ce shi wani ba ka ba zai yi ba wa qala subhanahu wa la yashfa'una illa liman irtada ba sa masu ceto ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda yace su ceta wa hum min khashyatihi mushfiqun su kansu ma suna tarabbabi suna jin tsoro saboda suna jin tsoron Allah su ma suna tsoron ya za a yi da su saboda haka ba za su iya cewa za su ceci wani ba sai an ce su ceci wani kuma kun ga surar suratul anbiya annabawa ake magana ba su iya ceton wani sai an ce su ceta kamar za ka yi magana na na kamar za ka yi magana da kafaza na ina magana ba ai wato tambaya ma za a wurin ba mai ansawa in an zo filin kiyama kun gani an ce Allah zai tambaya ce bi manil mulkul yau wane ne yake da mulki yau wane ne yake da mulki yau shekara arba'in ana tambaya ba wanda zai ci sai wa buɗe baki ya ce kai ne ba za a iya ba saboda tsoro ba zai yi ba ba a iya magana wani sun an so sai an so an ce wane yi ko kai wane taso sannan mutum zai ce iya ɗagawa daga inda yake ku duba ba an yi magana can baya mun karanta idan aka taho da wuta da aka ce waja a rabbuka wal malaku saffan saffan waji a yau mai irin bi jahannam yau mai irin ya tazakkaru insan wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ka ji karshen aya fa yau mai irin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad to wannan shine tsoron ranan da za a taho da waɗannan shine aka ce wa tara kullu ummatin jafiya zaka ga kowace al'umma ta faɗi da gwiwa Ina ka taho da wannan wutan aka ce babu wani mala'ika na kusa ko wani annabi na kusa face sai ya faɗi akan gwiwa masa yana cewa Allahumma salli yana ganin ba za a tsare shi ba kuma za a yi magana kuma wutar nan tana da linzami dubu saba'in akan kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in amma duk da ƙarfin da mala'iku suke da su wutar nan sai ta jawo tana ihu tana ƙara da haka idan mutane suka ganta da kowa ma aka ga wutar nan ta jimo ta taho dole a faɗi akan guwawu a bashi da kuka saboda kowa na ganin shi za ta sauka sai an sa jibril ya yi mata tsawa sannan ta taka burki kuma sannan daga cikin da tayi fushi ta kace sai a sako mata wasu uyoyi wuya kamar wuyan rakuni kuma yana magana ya rika zuwa yana tsinci daidai a cikin mutane masu manyan laifi sai ya zo ya ce an umarce ni da in damce ka in kai ka wuta kafin a fara wuta a gama misali to wanda aka damci wani kusa da shi sai yi ne ta birgima yana tunanin tunda an damci abokin tsayuwar shi za a dawo kai shi za a ɗauka haka za ta ta ɗaukar mutane tana tafiya da turai saboda fushi ya sauki fushinta a ɗan lallace ta ne kafin a kai zuwa ta fara samun tumutar kafin a shiga ciki to a wannan lokacin ma wanda zai yi magana sai wanda Allah ya so zai yi magana na'am na to wallahu a'lam kar abin yana bambanta ne wani lokaci wasu tun ma kafin su fito daga kabari an cece su dalili wasu suna cikin kabarin ɗan uwansu a nan wurin suna ta addu'a suna roƙon Allah suna ta ya Allah babanmu ya Allah babanmu Allah ka ba mu Allah ka cece shi daga sai a ce sai a daina mai azaba ya fita daga kabari an gama ko ko yana cikin kabarin daga an daina ya ce me yasa aka daina shi ƴaƴanka wani wani aka ce idan wani ya baro ɗanki ko biye shi ana mai azaba kan ya daga hannu ya ce ya rab ya rab ya rab babana sai Allah ya ce wannan wannan mutumin nan yana da dan nagari kuma ya kira ni so uku ya ce man ya rab yana neman a ceci baban shi na yi masa afuwa saboda dan shi kaga tun kafin a rika to haka zai ta iya matakai matakai ko wani da wani wani tun kafin a fito daga kabari ya samu an cece ta dalilin addu'ar ɗayansa ko dalilin addu'ar ɗan uwansa ko ko abin kirki na ɗayansa da sauransu kamar da muke magana a nan wani kuma sai an fito wani ya sha wahalar tun daga kabari daga nan an gama ga addu'o'i ƴaƴansa ga abin kirki to an gama daga kabari ya fito ya wani an gama da shi an riga an gama mai tun daga kabari ya fito kaga wasu abin ba zai gasu ba to wani kuma har sai an kai shi har sai ya shiga wutar sannan za a je a tsamo shi kamar yadda muka magana waɗanda za su hau sirata kaga wasu za su zunzuba shi to aka ce mai menene in sun koma gefe za su shiga aljanna ya su yi mutum tsakanin shi gaskiya suwa da suwa da suwa da tare muke da suwa duniya amma muna ganin sun rukun su ba cikin wurin nan yanzu ya za a abinda za mu kai muna roƙon Allah ya ba mu dama mu cece su sai a ce ku shiga ciki ku je ku tsaka malaiku a ce ku je suwa da suwa da suwa da duk mai aiki alkhairi ko dai da kaza ku fito da shi shi ta samowa suna zuwa ana tsallaka sai su kuma su waɗanda suka tsallaka su ma su ba su shi aiko mun baro suwa da shi sai a ƙara magana a ta magana a ta magana ka ce har sai an kai ga wanda za a ce shi an gano ma bai da aiki ko ɗaya ma ba gano ba ba su sai da wata alama da za a gane su fito su ce sai Allah mun san dai muna da sauran yan uwa yana kan gaba za ku gani shi yana nan gaba mun san dai muna da sauran yan uwa a ciki amma fa ba su da wani alherin da za mu abun da su aka ce Allah sai wata kamfata da hannun shi kamfato ya ce ya ya ƙara kamfatowa ya ƙaso uku to duk wanda aka baro ciki ya shiga uku yana nan da wala kullum to abun yana da ban tsoro kala kala ne amma yanzu za mu fara da sama laiku ga sunan ai bangarori ne ake ba kamar yadda muka faɗi shafa'atul mala'ika ceton mala'iku qala Allah ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda da yawa mala'ikun da suke sama balle ma wanda suke kasa to balle ma babu wa mala'iku sama suke to mutane in suna neman wani abu wurin su ma su bari domin da yawa mala'ikun da suke saman nan ba su yin ceto ba wani wanda zai iya cewa zai yi ceci wani ko ya amfanar da wani wani abu illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha sai dai Allah bayan da Allah ya bada izini ga wanda ya ga dama sai Allah ya ga dama ya ce wani mala'ika ce ta da haka ba a neman komai wani mala'iku su ma irin wannan na ceto liman yasha wa yarda ga wanda Allah ya so kuma ya yarda ya ce a yi masa to sai an ba su izini su ma dan haka masu bauta wa mala'iku su bari kenan su bauta ma Allah kawai wa fi hadith shafa'a al-ma'ruf haka na a cikin hadisin nan na shafa'a wanda yake sananne fa yaqulu Allah azza wa jalla ko wato Allah tabaraka wa ta'ala zai ba da labari yace shafi'atul mala'ika mala'iku sun yi ceto kamar yadda an ce kowa zai yi ko wa shafi'an nabiyuna annabawa ma sun yi ceto wa lam yabqa illa arhamur rahim ba wanda ya rage zai ceto sai mafi tausayin masu tausayi to sai da shi mai aqidatu sahawiyya da ya kakkasa waɗanda za su yi ceton a ƙarshe sai ya ce shi ne arhamur rahim shi arhamur rahimin idan yayi kawai zai kamfata ne ya kamfaci wasu kai kun kaga hannun Allah aka ce ya kamfaci mutane su da hannun su hasso daya hasso biyu hasso uku ai ka san jama'an nan Allah kada ya san ya ka to wanda aka bari ciki daga nan ya nuna shi dan wuta ne har abada to za a yi duka waɗannan ya kogo to wannan shine nan ai shafa'atu nabi sallallahu alaihi wa sallam yawm al-qiyamah liman lam yushrik billahi subhana sai ce to kun ga ta ambata da malaiku za su ce to kenan sai kuma ce san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zai ranar kiyama ga wanda bai hada Allah da wani ba bai bauta ma Allah ba tare da wani ya bauta ma Allah shi kadai ana nan sai radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kullu nabiyyin sa'ala su'alan kowane annabi an ba shi dama an ce in kana da bukatar wani abu roki kowa wani annabi yayi na shi roƙon wannan annabi ya roki kaza wannan annabi ya roki kaza wannan annabi ya roki kaza wannan annabi ya roki kaza kowanne yana roƙo ya roki abin da yake so a yi ma al'ummarsa au qala li kulli nabiyyin da'wa ko ko cewa ya kowane annabi yana da addu'a sa da yayi qadda anha amma kuma ya roƙa fasujiba an amsa masa kuma ya roƙa an biya masa bukata faj'altu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah ni sai na sanya tawa addu'a na ajiye ta ta zama ceto ne zan neman ma al'umma ta ranar tashi al-qiyamah Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake da kishin wannan al'umma yanda yake da tausayin wannan al'umma ya ce shi na shi roƙon sai ya bacci sai ranar tashin alkiyama sai ya roƙa sai ya roƙi abin da yake so shi ne ceto وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يتي أريد كف ما تلقي أمتي من بعد يتي أنونا من ma tulqi ummati min ba'di abinda al'umma ta za su fuskanta a bayana za su abubuwa da yawa wasfaka wa tafti ay ba'dhum bima ba'dhin an nuna man yanda sashi zai rika zubar da jinin tashi wannan su zo su kashe wannan wannan su zo su kashe wannan ku duba wannan kuma abubuwa ga shi na aikata ba abubuwan da za su samu al'umman nan masu ban wahala ga yadda za su rika zubar da sashi ya rika zubar da jinin sashi ku duba yanzu yadda ake kashe mutane mai kidnapping ya ke kidnapping mutum ya ce a ba shi kuɗi an ba shi dubu ɗari hudu amma bayan nan kuma ya ce kuɗin ba su isa ba saboda haka sai sun yi ma wanda suka kama shaida suka harbe abin duk abin nan a kafa sannan suka sare da adda a baya kenan kuɗin da ba ku bada ba ai kwaje ku riya a asibiti ku ji yin mara lafiya inda ba ba su kudin ba yadda suke so kauna a irin wannan kullum kana jin labarin za ka jin waɗannan sun kashe waɗannan waɗannan sun kashe waɗannan kuma duk saboda duniyar nan annabi ya ce da aka ba shi labarin wannan abubuwa da za su faru fa'azanani sai ne bakin ciki abin nan hankali na ya tashi وسبق ذلك من الله عز وجل كما سبق في الأمم قبله amma wannan kuma ya riga an hukunta shi ya gabata daga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya gudana ga al'umma ta gabanin al'umma ta fa ta'altuhu an yuwalliyani fihim shafa'a ay yawm al-qiyamati fa fa'ala sai na ce to ya Allah ni inda al'umma ta haka za su zama ga abubuwa da zai faru daban-daban ga kashe-kashen jina ne ya Allah ka cikin daman ceton su ranar tashin alkiyama ya zama na ni zan cece su fa fa'ala sai Allah ya ce to an yi ma to da ka za a zo a ceci mutane ya fito wani abdullahi bin amrin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ama ghazwat tabuk lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a shekaran da aka yi yakin tabuka kama nuna laili sallah annabi ya tashi da daddare ya yi ta sallah fa jama'a rijalun min ashabihi yahrithuna yahrithuna fa jama'a rijal sai wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taru suna gadin sa hatta salla wa sarafa ilayhi annabi ya salla sai ya juyo zuwa gare su fa qala lahum لقد أوحيت الليلة خمسا ما أوحيهن أحد قبلي tafi hakika yau cikin daren nan wato an bani labari ko an tabbatar masa da an ba shi kyauta abubuwa guda biyar waɗannan abubuwa guda biyar ba a ba kowa ba daga cikin annabawan da suka rigaye sallallahu alaihi wasallam saboda an ba annabi abubuwa biyar abubuwa biyar din nan ba a ba wani annabi ba daga cikin annabawa gabaninsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda aka sai ya ce kashi nan a menene ko laqad utitu laylata khamsan ma utiyahunna ahadun qabl yace amma ana fa ursiltu ila an-nasi kullihim kammatan wato ni an tura ni zuwa ga mutane gaba daya shi annabin duk duniya ne ba annabin larabawa bane kadai ba annabin wata kabila bace kadai annabi ne na duk duniya sauran annabawa ko ba haka ba sai kenan ko وجعل وجعلت لي الارض مساجد وطهورا sannan an sanya min kasa ko ina ta zama wurin sallah masajid zama wurin sallah su inda sallah ta sa mai mu kawai mu sallan mu ba dole sai mun ci masa na tsallake ko yau wa na yi tsallake to sai ma ko tsallake wa kana min qabli innama yursalu ila qawmi wa kana man qabli wadanda suke gabani na sai ne fasara kawai ko wa kana man qabli innama yursalu ila qawmi wanda suke gabani na ko ana tura su ne zuwa ga mutane ta tura shi ko a ce zuwa ga mutane shi ko shi kenan wani surtu ala al'aduwi da ra'am sannan kuma an taimake ni da sa firgici da tsoro ga abokan gaba tun kafin mu idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shirin zai je ya ci wasu mutane da wani gari to tun kafin ya kai wurin kawai sai a zuba masa tsoro kawai sai su ci kafin annabi ya kafa mata su ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر كودا تكانينا دسو يا كيف في يوم وتا غدا لا ملئا أي من غروبا كودا ذات كده سورو شا شكرو كده سورو كافين النبي يكي kina wannan shine na biyu ko sannan bayan haka na wa illa bil ghana'im kullu aqulha an ce an halatta man ganima idan aka yi yaki aka samo ganima to an halitta wa manzon Allah da al'umma su ci gani wannan wa kana man qabli yu'azzimuna akilaha akilaha su ko waɗanda suke gabani suna ganin girman cin ta ba abu ne mai sauki abu ne babba cin gani ba ba a hada ta musu ba wa kanu ay yahriqunaha saboda aka kone ta suke idan suka samu sai su tsara su sa mata wuta su kone ta ba za su yi amfani da ita ba uku kenan wa ju'ilat liya al-ardu masajid wa tuhuran sannan an sanya min kasa ta zama masallatai kuma wuri mai tsarki ko ina idan muka je za mu yi sallah sai sai da aka je za yi sallah ko ba ruwa kuma wuri mai tsarki ta ce mama kuma in ba an ga wata najasa zahiri ba a fili to ba ruwan mu da mu zo mu rikata ka ba mu sani ba ko nan wani an yi fitsari tunda ba mu sani ba ina ruwan mu ba mu ga fitsarin ba mu ga wata alama ba sai mu ta sallan mu kawai mu taba kasan wurin in ba ruwa inda ruwa mai alwala in ba ruwa mu taba kasan wurin ko mu ce mama ga ce mama an hore mana wuri mai tsarki ga wurin sallah mu tashi mu sallama ko ina ta tsare ba ma ta sai mun kai wuri kaza ko sai an kai masallaci kaza kuma yadda kiristoci ke yi sai sun je ta ko ko waɗancan sai sai sun je ta nago sun shiga cikin wurin bautar su na yahudi mu ba haka bane na an canza mana da aina ma hadarat min as-sala fi inda sallah ta same ni tamassatu sai in sha su kafa kawai wa sallai in yi sallah ta shikenan kenan ma wani abu وكان من قبل يعظمون ذلك سوق ودن suke gabani na suna ganin girman wannan dan ba halatta musu ba innahum kanu yusalluna fi kana'ihim wa bi'i sun kazance suna salla ne a dakin su ta sai an ji ta ko ko sinago na yahudu kudi kenan wal khamisa hiya ma hiya ita ko ta biyar ita ce babbar ita ce ginsiki an ce man ne iya dinari sal فإن كل نبي قد فعل sai aka ce man tsoro ki kuma kai wani abu kowane annabi an tambaye shi kuma ya an ce mai ya roƙa kuma ya roƙa kai ma roƙi fa fardu mas'alati ila yawm qiyamah sai ni na jin na jinkirta wani wannan roƙon na ni ban yi ba na ce a an aje mai shi na yi tsini to sai dai wasu yin ne wasu su ba su san tsini ba Bello ka san sun yi? Yawwa, a san haya ko mutane na da zan nemo wanda wasan sun yi ba. Wani ya sauke kai ya fiye abin da wani ya zaka da wani daga kan bello ba da ya fito bin ya ce bai sani ba. Shini shi ne yanzu yanzu nan ka san kana da wata hidima gabanka sati mai zuwa sai aka baka dubu ɗari yanzu. Maimakon yau ka je kawai ka taso abin da ba ka so ka canza waya ka so wata waza. sai ka koya wannan kudin dan ka san kana da wani a gaba abu a gaban ka ni kai kenan kai tattali ina ayo wannan tattali tattali kana yayi bai zo ba duk inda ka ji tsimi abun da nan a hannunka ka koye kai tanadi tanadi ma zai iya zuwa bai zo ba amma in ka ji tsimi a hannunka da annabi kana iya ka shirya ka shirya ka shirya ka shirya kai ta annabi sati mai zuwa zaka samu kudi wuri kaza dan kai kaza ta annabi kai babu ka je wajen mai sanadin ya mutu amma in a hannun ka yake ka boye ni ba haka na fahimci kalmar na da haka ya fi duk inda ka ji mutum ya ce na yi tsini yana nan abin a hannun boye kyau ba lana da za ki ke so da wata suka zaɓo da ka ji jini ya ka rike shi a hannu ne amma ba za ka yadda ka taɓa shi ba sai bukatar shi ta zo saboda kana da ka san kana da bukata yana nan a hannu to tok tok tok ba ka ba hannu suke ba ba koyewa ya bada ba ya kai can nesa ba an ko ta ɓaci da a wani aljihu gare mu ma kai a jikin ka ma za ka yi tsinin ba boyo ba ka je ka koyo wani yanzu gano tsinin na ka yi zaune sai ai wani aljihu da duk wando in an yi trouser da akwai wani a jiki a ce dan makeke ko a ce mai dan makeke ko kuma ka ce ni ka ba in ka ji mutum ya ɗaya wannan to ka mutu. in an yi zi ya fito waje ke nan kai wannan mai zi a ciki yake haɗe da wannan ake yin shi ayi kamar kasan tuwaga dai ko to wajen da ake yin wannan aljihun na sai ai wannan ta ciki in ka daga wannan ba ka ma ganin aljihun daga waje dan kusan haɗi ɗaya aka yi masa da zaka yin tuwaga dan ba a yi ma a yadda da ka an tuga ma riga a gani ina in an sa zi an fito da shi awa ko tela ya yi ba dai na san wanda kai wanda wanda na san نعم على ذلك فلا كتبك ديبا kada Allah ya ce ni lokacin da na ba da zuwa Saudiya sai da ni irin wannan wannan da wani ya bani tsoro ya ce to wallahi kudin ka ka sa kudin kusa da in dai mutum ba mutuwa yayi ba in kana bacci da an taba ma al'aura sai ka ji to sai ai aljihun dogo ya je kusa da al'aura ka da da wuciya kana taba ma al'aura da sai ka ji Allah zai ka ce to wani ma biyu alwa aljihu sabar ne wando kala biyu da bai wajen da bai wajen ranta da kala ba ya Allah da zai da sai jallabiya irin mai dan karan karfin nan ko ita da yanka ta ba ka na ai wala zani za a shiri a jirgin da dai wannan wanda aka yi shi mai fadi da muka je aka tare mu za mu shiga rauda muka yi kokowa aka tare mu kwana da kai aka yi kokowa ta biyu aka yi kokowa ta uku da aka kowa rana da wuce da ce ba wuce tafiya ta yau yau ko a tare ni da rahu da ce zai wuce ta wallahi da rahu da aka tare mu malam da dai haka da kaba kaga wanda da da ji eh yaji amma da yake dallabiya dallabiya ta daga ta sai ne to ka kawai da take ta shi ke nan da gaba yawo da take wurin nan ba wanda ya yaji wajen hawa wajen shiga rauda idan ya laka babu mai dan karan karfi da ko haduwa kai sai dai ka da ciwo ta kuma irin ta ma in kai in ka bugu wani abin duk wata gurza a kan da zai kare da wuya ya huda amma ka je kawai ka boye kuɗi ka sayi wata irin riga shara shara ka ba kana faduwa wani wuri kwanta na dade ka ni riga nake samu gaske in sa in ba zafi zan ji in ji zafi bayan na san inda in ji zafi zan canza wuri ga wuri ko ina da yasi a wajen lafiya har yi ne zai dame ka duk irin rigar da ka sa ba za ka kai sanyi zafi ya dame ka ba in ka je inda zafi yake akwai inda za ka ji sanyi in ka in kana so in kuma zafi ya dame ka dan ka sa mai kauri akwai inda za ka lafiya lau sai ka canza wuri kawai ina da har yi same ta in kima ta in ma abin da zai faru a to to wani daga maka da na jawo shi da aka zo ni da na shiga shi ma ya hawo kiki kiki na ga za ku ja shi suna ja ina da na jawo shi ya faɗo kiki tim da ya shiga kawai sai sai sai sai ya kusa da ni kawai fashe da kuka sai ta kuka ya ce mashi ne na kuka ka ji ciwo ne ya ce wallahi wallahi kawai ni ni kyauta ta da ya ce ni na na na tabbata duk abin da ake so dan adam ya samu in kana da dama za ka bayar tunda ka dawo da mashi gona shi ya sa shi kuka saboda murna tunda ka dawo da yadda ce to ta ji bukare ciki kada su ko bai da kala ga zuwa yadda mutane kuka taji muka yi ciki kai da kai ko da wannan filan idan kuka ga wanda amudu a ci abu kan da ce to kaga nan ko dan albarban nan ba za su zo su kama mu mu zama mu da kare bauti shi shuru muka zo ka zo da eh da ni da wani abokin wajen tudu mana muka ga tsohon nan malam an zo jikin amotin nan gashi ya shigo wani amma sai shi kawai sai ya tashi ya fashe da kuka ba ma jin yaren shi ne sai wannan ya ce min kaga kaga kaga kaga kala maka Allah wannan tsohon fa ma sai shi aka yanzu sai mako yake nema na ce tun ya za mu yace mu buɗa da kanji ka gari ku mu ba su yaja mu buɗa wa mu samu muna ko tura aka buɗa sai sai kawai fa maka Allah ya gama ya gama sai to yayi tsoho ya gane yana Allah zuwa bin albarka kawa ka da shi zai Allah kai wannan wuri wala zai kai ka samu jallabiya mai karfi ka da aka ba mhm ah kaje ko ni haba balan kai ka ganin abun ai kana ganin abun bautan ne zaka ƙara jin karfi na ƙara kama ka tunda zaka ga cewa ai duk ko ma ne ya faru ko mutuwa kai a wurin bata mutu a banza ba eh ya saboda zaka tunda zaka ji ma wani karfin ya zo ka danta sai ka aikin da yaro ba zai yi ba kai yanzu wannan tsoho ajiyar da kake gani ka ga wannan sukutu sukutu kai agarikin na yanzu idan kuka fara fafata ta wani wallahi sai ka ka tsere mai matasa da yawa saboda kai ka saba da wahala da da ka ka ta tafiya ha wani yanzu aka ja ka dawo nan na ka sai dawo da da da bayan da ka zan wani abun nan ba za ka gaishe wani yadda ka san umma haka za ga kuma da waje waje waje wani in yau in aka dawo nan yayi waje wajen nan ko kwance banza yi ka taba shi ka ce mai gyara zai je ha ba duk mu za wani so sai ka ga ya ce ya da ni da rai akwai wuyawa da zaji a wani ka je ka zo saboda a kace wahala mu zai zaka dawo a sai ka ce wa kana ga wala wakar da jiwa da shekaru ne ni ba ni da sai da sawabin da babu iyawa aka je aka je muka je a wannan sai mu bai jin daɗi ba zai ce to shi abin da zai zai jinkirta tawafin sa rana ɗaya zai yi tawafin sana tawafin ifada sannan ya tawafin wada ya kubuta tun da tsaro kuma sai da yi sai da yi duka ya tawafin ifada sannan kuma ya tawafin wada a lokaci ɗaya sannan daga nan sai ya ji da ko amma ba ya jaji sama dai yayi ai kaga da shekaru ne shi ma ba karamin aiki bane kuma a lokacin da bala'in shi goto hmm kuma asaba kasa ta ci katta ana kama za su yi a lokacin sai ce to tun da aka ne bari ya je sama to a saman nan kai tawaful ifada kai tawaful wada a lokaci daya ha sai ka gwada aikin nan babban ne gaskiyar magana aikin nan babban ne sai dai mun fata Allah ya karbi ibada haka kuma za ka abin nan dole ne yanzu ka je kai wannan aikin malam sare in dai ka yi shi da gaske in ka dawo nan to ka koma ɗaya da rabi jikin ka za a ɗaya rabi jikin ka zai zamge zai zamge to amma kana yi kana shan zanzam kana yi kana shan zanzam kana yi kana shan zanzam in ka tafi ka tafi kana shan zanzam illa kawai ka sha zanzam da yawa kana tafiyar da bukari ka saboda su sun ce da su yi abu kusa da kusa da haramin nan dole bayi sun yi shi nesa da wurin so in dai za ka shiga bayi sai ka fita sai ka kowa ka fita ka je ka je bayi to kuma ka kafin ka dawo gara da madina madina ne tun da ba a dawafi shi iri da ba ina zai madina kaga yadda za mu yi zauna kuma da kofa daidai sai tun bayi inda na gaga bayi nan sai mu tun mu zauna nan da ka tashi daga nan mu ita jige bayi kafin kwamo ka dawo ba na zuwa yanzu na inda na gaba bayi ko da bayi nan ita tsallaka mutane da ka nemi wuri mai kyau ka zauna dan gaba gaba sai inda ka zo inda ka je da wuri zaka je ka zauna gaba gaba amma sai ka kalli saitin akwai saitin bayi wajen sai in zaka yi alwala da ka tashi mutum ɗaya biyu zaka wuce kawai sai ka fita waje ka je ka shiga bayi ka gama abin da zaka yi ka kimsa zaka sha shayi ka fitar da ban ka sha shayi ka dawo ka zo wurin kai zaman ka amma ka shiga inda sai ka yi tafiyan minti nawa ma ka fito kofa kana san tsakiyar wannan barkulun kafin ka fito ito ai wai ba eh to da ga a alwala kai gaskiya babu gaskiya ne sun soka jawo a cikin haramin shi masallaci za ka wurin alwala inda ya ka alwala ba ta to in ko ka zuci ruwa wala rani ka zuci shayi ka zuci laban Allah dai ya roƙe mu wannan da roƙe mu muna fata Allah ya tasu ba su bi Allah ya azurta su da hanyar da za su bi kuma Allah ya samu tare mu ne ta da sarki suna ya ina ne akwai na ta na wuri da wace gaba ɗaya ba wacan wajen ko san ko kad ta'akhartu mas'alati ila yawm al-qiyamah fa hiya lakum sai na jinkirta ni abun roƙo na ranar tashin alkiyama ban roƙa ba na bari sai ranar tashin alkiyama saboda ku wani man shahida Allah ilaha illallah sahabbai yake gaya wa yace sai na jinkirta wannan ni abin da zan roƙan nan sai na jinkirta shi har zuwa ranar tashin alkiyama saboda ku ya nuna sahabban yace saboda ku na yi maku tsini to sannan kuma tsinin bai tsaya a kanku ba har da duk wanda zai biyo bayana wanda ya ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah to shi ma saboda shi na ajiye wannan adda sallallahu alaihi wa sallam sallu alaihi عن انس رضي الله عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah jira da min su Allah tabbata gare shi ya ce shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati yace ceto na ni zan yi shi ne babban ceton zan yi wa masu zunubi ne daga al'ummata wanda za su zo da manya-manyan laifukan nan su ne zan je in tsaya sai na ga cewa sun kubuta ba su shiga wuta ba to Allah ka kare mu ma daga shiga cikin nan in kuma mun shiga muna fata Allah ta mu cikin cikin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ina ganin na tafi hada ko ko sai ta'riful maqal mahmud wanda za a yi gobe akwai kaman jiya da na abun nan ba akwai da dunyamin nan to rikin shi je Allah ya masa rasuwa jiya da yamma na hayari kaya zo nan aka kira shi aka ce su rikin shi Allah ya masa rasuwa muna fata Allah ya ji kai akwai kuma waɗanda ba su da lafiya ya mana magana akwai wani ɗan uwa ma da ya turo sannan ya ce ya shiga cikin wata damuwa an yaudare shi ko an cuce shi yana fata a kan cikin addu'a Allah ya kwato masa hakkin sa don sarkin sunayen muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya makuwa magana wanda ke namun shi ni ka ce wa alaikum salam masallaci Mm. Eh. a wannan kuma sai dai suna gadin bayan sai sun faɗa haka amma an ba ta wani an kira sallah har dai ga masallaci ana kiran sallah a kaga ya kamata mutane su amsa kiran sallah nan su je masallacin su yi sallah amma na ana magana inda babu masallaci ko tafiya ta kama mutane kada su ce sai sun kai wuri kaza su yi sallah duk da yanzu ma ɗan mutane sun samu su ce haka ya ma fi kyau domin ni yanzu shawarar da muke wa mutane kaga yanzu ko tafiya aka yi yawancin mutum yana son ya taɓa ruwa ko ya alwala ko ya ko kuma lokacin sallah yayi kada mutane su rika yin hakuri su kai gidan mai irin su shiga cikin gidan mai ya ta sutura kuma ya fi dai natsuwa yanzu tunda yanzu a hanya ma matsaloli ga sunan ba iyaka ba ka ga gidajen mai da sauki sauki akan kan hanya in wannan ne ya sa mutane suka faɗa abu su kaga akwai maslaha maslaha ake kallo kullum akwai maslaha a cikin al'amari wanda babu wani abu nan sai a ɗauki maslaha shi yafi wannan shi ne wallahu a'lam نعم ايه eh to wannan mummunan basira ne saboda ainihin ce idan aka ba da ceton shi ma wanda aka ba ceton ba shi zai zaɓo wanda zai ceta ba sai an nuna mai an ce ceci suwa ne da suwa ne da aka aika gaba wurin shi za a nema wuce nan wurin mai da asalin za a bada ko annabi ba a cewa annabi ka cece mu sai dai a ce Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko mu ce Allah ya sa annabi ya ceto mu ya cece mu tunda hannun shi abun yake kaga sai cece su wannan shi ne abun amma wancan tunanin basira ne kullum mutane sukan sifanta in ka ga mutum yana wannan tunanin kullum yana ba Allah sifofi ne irin na halitta kuma shi ya ce ne ta kamar su ce Allah bai da bukata a gabatar mai da wani bai da bukata a yi mai bayanin wani bai da bukata a ce mai wani to na zo ana magana mutane sai su kasa gane wannan sai a ce ai wai waɗanda ake neman ceto wurin su tawassuli ake da su ko kama innama na abudu li yuqarribuna ila Allah zulfa ai ba su ce da abun ba ba su zai kai wani kusa da Allah duk wanda kaga ya zo kusa da Allah sai dai ya bi bawan Allah da aka sa kuma ya bi umarnin da Allah ya bayar to dalilin wannan sai ya tsira kamar yadda ba mutane suka bi annabawa annabawa dukkan su da aka zo suna nuna mutane hanya ne zuwa wurin Allah ba suna nuna hanya ne akan su abauta masu ba kaga cikin sosin jinni da aka ce wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada qul inna ma ana ad'u rabbi kaga shi ma haka ne har ya kara cewa wa la amliku lakum darran wala rashada qul inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujirani min allahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada to kaga ai wannan ke nuna annabi ma ba za a yi ba kuma kaga aljanu ne lokacin suna gani ya kamata ba da jin girma annabi shi wani suna hawan wasu aka ce a ba aka ba ba wannan masajid lillahi wala ta'budu wannan ma wannan masajid lillahi wala tad'u ma allahi ahad haka dai aka karanta abun nan saboda haka wancan irin wannan tunanin da za a ce mutum kada ya kira Allah ya kira wani sunan wani kamar da muka ba da labari kwanaki wannan ya ce wai shi yana kiran dan nasu shi za su shiga bahar mali da shi ya rika cewa ya Allah shi kuma yana cewa dan nasiru dan nasiru ko shi bai ta kiran Allah ba wannan kuskure ne ba daidai bane wannan fahimta kowa zai kira Allah ne tabaraka wa ta'ala annaba sun nuna su suna kira Allah ko suka nuna bayan Allah su ma su kira Allah to duk abin da za a nema sai a nema wuri in ya so da biyo ta ba wurin bawan shi wani ko mala'iku ko annabawa shine zai ce kuma ku ku ce shi wani نستجيب هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الواحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين